Allah ya saka da alheri alhaji Nuhu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله المطهرين وعلى أصحابه المجاهدين والتابعين لهم بإنسان إلى يوم الدين a wannan yammaci na ranar biyu ga watan rabi'il akhir ranar juma'a shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da shida wanda kuma ya zo daidai da ashirin da uku ga watan daya miladiya dubu biyu da goma sha biyar wannan maulidi da ake gabatarwa a wannan kofar gida namu ko da a takaice za mu bayani kan hadara ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda bayani akan wannan hadara shi ne zai bawa matasa himma ta bauta da komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan a nan ne za su san inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye kowa domin da yawa matasa waɗanda suka shiga shauki da jazzaba ba sa iya bambance tsakanin hadarar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hadara ta ma'aiki alaihi salatu wassala wanda suna ganin cewa duk wani abin da za ka iya furtawa ka gaya wa Allah za ka iya furta wannan kuma ka gaya wa ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda kuma lamarin ba haka yake ba Allah subhanahu wa ta'ala duk da irin girman da ya ba wa annabawa ya ba wa manzanni da waliyai gaba ɗaya to a lokacin da aka zo hadararsa hadarar Allah duka za su jibe zamanto bayi zamanto bayi duba duk irin daraja da Allah ya ba wa annabawa wanda bai yi halitta irinsu ba don darajarsu ba a yi annabawa a wani jinsi ba ba a yi annabawa a wani halitta ba sai da aka duba jinsi da halitta ta bashariya wacce babu irinta a ita ne aka dinga fito da annabawa da kuma manzanni amma duk wani makami da ke kasa da annabta walitaka ko kuma makami na siddiqiyya ko muhaddasiyya au ko kuma kutubi da abin da ya kama da wannan akan iya samun su a dukkan halittu amma nubuwa da risala makamai ne guda biyu ba a samun su sai a bashar a bashar ɗin ma kuma ba a samun su sai a maza ba a mata ba saboda ba a samun kamala sai a namiji idan muka duba za ka iya samun kare waliyi kare ne kuma waliyi ne wanda yake dauke da karamomi wanda kissa ta ashabul kaf za ta fito mana da wannan sura jaliya Allah subhanahu wa ta'ala da yayi magana kan ashabul kafi da karamominsu wa tarasham fa idza tala'at tazawur an kafihim ذات اليمين وإذا غرب تقريبهم كم سيتي وكلبهم باسط جراءه بالوسيط ya shigo da karansu ɗin cikinsu haka na Allah da ya ce sai kuluna salasatun bai tsaya ba sai ce rabi'uhum kalbuhum ya ce wai kuluna sab'atun wai kuluna khamsatun sai ce sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaibi wai kuluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum sai ya hada karansu cikinsu domin zai iya cewa ya kununa salatatu hau wa ya kununa kamsatu wa ya kununa sabatu ya cire kalbuhum kalbuhum kalbuhum ya ciccire su amma domin ya nuna cewa wilayar da suke da ita wannan karan shi ma yana da wannan wilaya haka karamomin da Allah subhanahu ta'ala ya ba su na kaucewar rana lokacin da za ta fito ko lokacin da za ta faɗi da kurjinin da Allah ya ba su na duban da ya kalle su zai tsorata ya guje haka nan baccin da suka yi shekaru guda uku duka ba a bambance tsakanin waɗannan waliyai da kuma wannan waliyin karan ba a bambance su ba domin haka hakan ya samu a wali a dabba yadda aka samu wannan kare aka samu tsuntsu na hudhud wanda wali takasa har ta kai ya yi challenging din annabin Allah a haku bi malam su yake gaya wa annabin Allah kamar Suleiman wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce fahamna ha Suleiman yake cewa a irin kashafi da karamomi da Allah ya bani ni hudhud na game sanin wani ilimi na ɓoye wanda kai baka san komai a kai ba wannan tsuntsu ne wali aka yi yake gayawa ɗaya daga cikin manya-manyan annabawa hakan aka iya hakan aka iya samu wali yaro dan kankani kuma wali ne kamar yadda aka samu yaron da yake fiskar ashabul ukhdud wanda ya kare wa gari da jama'a zaki hakanan za ka shiga fiskosi da riwawoyi kana dinga karo da dabbobi iri-iri waɗanda Allah ya ba su walitaka halittu iri-iri waɗanda Allah ya ba su walitaka amma nubuwa war risala makamai ne guda biyu ba a samun su sai a bashar to duk da girman annabawa idan muka ajiye annabawa ma a gefe guda da manzanni kai idan muka ajiye ma'ulul azumi gefe guda muka ɗauko wanda Allah ya ce wa rafa'ana laka zikraka a kansa muka ɗauko wanda ya ce wa rafa'a ba'dahum darajat duba wanda Allah ya bahi darajoji ya ɗaukake mishi da ambato wanda Qur'ani ma ya zo yana bayani akan komai nashi dalla-dalla wanda Allah subhanahu ta'ala ya yi magana a kan shi ya yi magana a kan gaɓoɓi shi daban-daban ya yi magana a kan garinsa ya yi magana a kan tarihinsa da komai da komai nashi saboda darajarsa karshe ma domin mu san darajarsa ya zo ya nuna mana aikin shi din aikin shi ne su biyun bai ɗaya ne ba a rabewa yace wa ma ramaita id ramaita yace walakin Allah rama ya tabbatar mishi da rami yace id ramaita kuma ya tabbatar wa kanshi yace walakin Allah rama sabanin usulubin da yabi wa darajojin sahabban manzo ce falam taqtuluhu yace walakin Allah qatalahu bai ce falam taqtuluhum iz qataltum ba yace falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum ya kore katulun gaba ɗaya a gare su ya tabbatar wa kansa amma ma'aiki bai kore ramin ba ya tabbatar da ramin wa ma'aiki ya tabbatar wa kansa ya ce wa ma ramaita bai ce walakin Allah rama ba kamar yadda ya ce falam taqtulu walakin Allah qatalahum Allah ya ka cewa wa ma ramaita iz ramaita ma ramaita nafyu ne ramaita kuma isbatu ne walakin Allah rama shi ma isbatu ne domin mu san wane ne shi yaya darajar sa yake haka Allah subhanahu wa ta'ala yace wa iz taqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi ya kira kanshi al-mun'im me me yin ni'ima ya kira kuma ma'aiki shi ma al-mun'im me yin me yin ni'ima haka wa ma naqamu illa an aghnahum Allah yace wa rasuluhu ya kira kanshi al-mughni ne wadatarwa ya kira ma'aiki ma al-mughni ne wadatarwa waɗannan duk maganganu ne manya-manya da Allah ba don a ƙur'ani suke ba inda wani ma'aiki ne irin su abba zakiru suka faɗi waɗannan maganganu take za a jefe su da sun kafurta a daura musu kaulatan cewa wa wa yace shi mawadaci ne wa yace shi ne ni'imantarwa ne wa ya ce aikin shi aikin Allah ne aikin Allah aikin Allah ne ai wannan sako ne kafirci ne amma alhamdulillah maganan Allah ne a cikin Qur'ani ana karantawa ana rubutawa har ila yau ba sako bane shi yasa maulan mu Sheikh Ibrahim Iyas a diwani shi yake cewa idza kunta abdullahi sayyidu khalqihi لتنسب له ما شئت لا تكتفي الكفر in dai ka ce shi abdullahi ne ka ajiye shi a hadara ta ubudiyya kuma shi shugaba ne na dukkan halitta ba wai mahalicci ba ne shi sayyidul khalqi ne sayyidu khalqihi ne ba khaliqu ba ne ya ce litansib lahu ma shi'ita ka danganta mishi duk wani abin da kake so ka danganta mishi ko da za ka ce mai wadatarwa ne shi ne wadatarwa ne ko da za ka ce mai yin ni'ima ne shi ne ni'ima ne ko da za ka ce mai arzitarwa ne shi ne arzitarwa ne ba sabo kai ba saboda Allah da ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya ya tabbatar wa kansa raba arziki sai manzo ya ce inna mallahu mu'ti wa ana al-qasim Allah din ai ne bayarwa ne ne ka san arzikin kuma ni ne inji ma'aiki a salatu wassalam saboda haka shehi ya ce litansub litansib lahu ma shi'ta ka danganta mishi duk wani abin da kake so la tattashi kufra kar ka ji tsoron kafirci kar ka ji tsoron kafirta cewa in na ce kaza a kanta a yana yadda kar ka ji tsoron wannan duk da wannan girma girman da ya kai ya kawo ma Allah subhanahu wa ta'ala ya dasa aya ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi babban magana ya dauko wata ibada daga cikin ibadu ya ce shi yana yi wa ma'aiki sallallahu alaihi ma'aiki ba mabudi bane ba a bauta wa ma'aiki Allah kuma ba abdu bane ba abidu bane shi ya so domin ya nuna mana wane ne ma'aiki ya ce inna laha ba wai majazi ba ne hakika gardagar ismin jalala wa mala'ikatahu ya kawo mala'iku da ake jin kwarjininsu da girmansu ya ce dukansu yi salluna a lannabi wannan salluna a lannabi din ya fa bambanta ta da mu fahimci ma'ana ko ta gafara ko na neman gafara ko na neman rahama da abin da ya kama da karkashin wannan ma'ana na yusalluna yusalluna ala nabi ya wuce wannan ba irin wannan ma'anan bane domin ta da za ka gane wannan in ka ce Allah yana ƙara wa ma'aiki rahama ko yana gafarta wa ma'aiki ka fassara da irin wannan fassara ba ka ga mala'iku da aka yi asafinsu ba sa gafara mala'ikun da aka yi asafinsu ba sa rahama mala'ika zai iya gafarta maka zai iya yi maka rahama su ma mala'ikun nema wa mumunai gafara suke nema wa mumunai rahama suke su kansu ba sa iya gafartawa ba sa iya yin rahama kamar yadda Allah ya ce allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا حتى الله يشي saboda haka wannan cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi dasa aya Allah yayi domin mu san girman hadara ta ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda ya cika ya kai ya kawo har ya Allah subhanahu wa ta'ala zai yi shi salati da mala'ikunsa wanda al'imamun hujja yusufun na bahani a cikin sa'adatu darai ne yake cewa kwata-kwata ma salati Allah ne kaɗai ne yinsa babu wani wanda yake wa annabin Allah salati bai shi kaɗai kawai domin haka ne idan aka ce maka kai alwala za ka dau buta kai sarki ka fara wanke hannaye da kurkuren baki cewa ga alwalan kana yi in aka ce kai sallah za ka tashi ka fuskanci kibula ka ɗaga hannayenka ka ce allahu akbar ka yi su da kanka ka yi alwala da kanka ka yi sallah a kanka in aka ce kai sadaka in akwai naira biyar ko goma yadda aka saba sai ka cire ka bayar ka yi sadaka amma idan aka ce ka yi wa annabi salati za ka ce allahumma salli haka za ka ce ba za ka yi salatin da kanka ba sai ka koma wa Allah ka ce Allah ka yi wa annabi salati to me yasa kai yadda aka ce ka yi alwala kai yadda aka ce ka yi sallah kai nisa ba za ka yi salatin ba ba ka isa ba ne kai ba ba ka isa wa annabi salati ba shine ka dawo ka ce allahumma salli allah kai da za ka iya yi wa annabi salati to kai din ka masa salati an ce ne yi salati amma ni ba zan iya yi ba kai din kai haka kake cewa to ku duba wannan girma duk wannan hadara ta ma'aiki girman wannan hadara amma duk da haka sai ga al'imam alfazazi shugaban mawaka shugaban masu yaban manzo sallallahu alaihi sallama wanda hata shehu mushe ibrahim inyas a lokacin da ya rubuta diwani aka kaura cewa ishiriniya ta alfazazi aka dawo diwani yake cewa dan kayi amarya karfa kana man cewa da uwar gida yana nufin al'ishiriniya ai uwar gida ce a harkar yabo alfazazi waliyin Allah wanda a zamanin shi ba kadda mu shiga mu bar mu bi mu shiga bayanin alfazazi alfazazi yake cewa zinil qawla in hawalta madaha muhammadin fa fi kulli qawlin mustahilun wajaib domin kada ka zo ka cakuɗa hadarorin guda biyu duk girman wannan hadara ta ma'aiki alaihi salatu wa salam a lokacin da ya dawo hadarar Allah ya yi ne sunansa Abdullahi sunansa duk wannan girma duba ba a bar garinsa ba aka ce la uqsimu bi hadzal balad haka rantsuwa da garinsa saboda girma ba a bar shekaran da aka haife shi ba aka ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil babar tarihinsa ba aka dunkule tarihinsa alam ya jirkai kiman fa'awa makka kenan yana yarunta gabanin gabanin a aiko mishi da bi'isa wa wajar kazalan fahada risala kenan tarihin shi daga hai daga risala zuwa hijira wa waje da ka ilan fa'azina tarihin sa daga hijira zuwa rasuwarsa Allah ya da yi magana akan kirjin zuciyar alam na sira da kasadrat ya yi magana akan akan harshen sa wa ma yantiku anil hawa ya yi magana akan idan sa yace ma zagal basaru wa ma tagha ya yi magana akan zuciyarsa ba ma kalbu ba fu'adi yayi magana yace ma kazaba fu'adu ma ra'a yayi magana akan matansa ya nisa annabi da sunnaka ahadi minan nisa yayi magana akan matansa ya yi wannan bi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yayi magana akan akan kusancin ajalin sa idza ja'a nasrullahi wal fath yayi magana akan zuriyarsa yace inna atainaka al-kautsar karshi shi inna sha'anaka huwa al-abtar yayi magana ya yi magana a kan makomar makiyansa ya ce tabbat ya da abi da hadin a ƙarshe ya ce sai su lanaran za ta lahab ya saukar da dafa idan shi suratul falaki da suratul nasi ƙur'ani gaba ɗayansa idan ka bi za ka ga ƙur'ani na sifanta mana ma'aiki ya dai salatu wa salam bai bai komai nashi ba duk da girman wannan hadara ne Allah ya ce in ya dawo hadara ta Allah zai zamo Abdullahi وإنه لما قام عبد الله يدعو كاد يكون عليه بفلا وأن عبد الله وانيني شيني wannan wanda muka faɗi hadarorinsa masu girma ya dawo abdullahi a nan saboda girman hadara ta Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ya dawo abdu a nan haka dukkan annabawa jidda girman su annabi nuhu alayhi salam Allah yace innahu kana abdan shakura annabi suleiman alayhi salam yace wa wahabna li dauda suleiman ni'mal abdu ya kira shi annabi daud mahaifinsa wazkur abdana داود ذا الأيد الذي أيوب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب النبي إبراهيم النبي إسحاق النبي إسماعيل واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق duk sun zo a hadarar Allah to sun zamanto wa sun zamanto ibad sun zamanto ibadullahi kowanne abdullahi ne wanda a haka in ka zo ka ce wa mutum bawa kaman ka mishi demotion ka mai da shi yiwa komai bane to duk girman halitta duk inda ya kai to idan ya dawo hadarar Allah sunansa abdu sunansa illa iyaka in ya cika a ce mishi abdullahi ko abdurrahman ko a ce ibadullahi a ce mishi ibadurrahman in kuma bai isa ba bai cika ba sai a ce mishi abdu kawai ko a ce ibad kawai domin haka ne malamai ke cewa in aka zo wannan hadara ta Allah komai haduwa suke da zamanto ibad a wannan hadara mutum da aljani za su haɗu dukkan su bayi ne mutum da aljani da mala'iku su haɗu a nan kare da adadi da mutum su haɗu kare da mala'ika su haɗu a wannan hadara dukkan su bayin Allah ne tsuntsaye da itatuwa su haɗu a wannan hadara da mutane da mala'iku duka gaba ɗaya in ka duba darajar ɗan adam kuma ka duba kaskancin adadi da kare in aka zo hadara ta Allah dan adam duk da darajarsa kowane ne shi shi da kare ɗaya ne a wannan hadara shi da alade ɗaya ne a wannan hadara dukansu ibad ne saboda haka arna kafirai ma ibad ne hakanan gumaka ma ibad ne tsuntsaye dabbobi dukansu ibadu ne hadara ce da duk komai da kowa ke haduwa a wannan wajen da sunan bawa ake haduwa gaba daya illa iyaka in ka cika ta isa a ce maka abdullahi ko a ce muku ibadullah in kuma baka cika ba sai a tsaya a ibadin baka isa a yi idafan ka zuwa sunan Allah ko sifar Allah ba yasa Allah ya ce wa man dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi sai ce illa umamun amsalukum a wata aya yake cewa innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum anan innal ladina tad'una min dunillahi gumaka ake nishi gumaka da ke ana bauta musu an mayar da su abokanan tarayya na Allah ba su isa a ce musu ibadullahi ba duk da ibadullahi ne ya ka ce ibadun amsalukum su ma kafiran masu bauta musu duk da bayin Allah ne to ba su isa a ce musu ibadullahi ba ya ka ce ibadun ibadun din anan ana nufin gumakan da masu bautawa gumakan dukansu ibadu ne ba su isa ba ne a ce musu ibadullahi sai aka ce ibadun kawai aka tsaya to saboda wannan girma ta hazara shi ne zamanto babu wani matsayi wani makami da za ka take fiye da makami na ubudiyya ka zamanto kai bawan Allah ne mai bauta wa Allah ne bauta cikakkiya wanda wannan haƙƙi na ubudiyya babu wanda ya cike shi wanda ya kusa cike shi shine annabi Ibrahim alayhi salam wanda kuma ya cike shi ɗari bisa ɗari shine khairul bariya manzo sallallahu alaihi wasallama to idan muka duba wannan kashari da sunan yabo ka zo ka hada khaliku da makhluku ka zo ka hada rabbu da marbubu saboda duk dukkan abubuwa masu daraja suka zo hadara ta Allah dukkan su masu bauta ne yasa shehu mushe ibrahim ya a baitin da muka karanta yace idza kunta abdullahi sayyidu khalqihi litansib lahu ma shi'ta la tafashil kufra dak saboda wannan ne to idan ka fahimci wannan babu wani abu babu wani zabi a tattare da kai sai dai ka dawo ka nemi wannan hadara ka nemi wannan makami na ubudiyya domin ka zamanto cikakken bautar cikakken bawa mai bauta wa Allah Allah subhanahu ta'ala da ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni abin da yake nufi shine Allah ya halice ka dan ka bauta mishi ana so ne 24 hours awa 24 nan gaba ɗaya ko kana ruku'i ko kana sujada ko kana zikiri ko kana karatun Qur'ani hatta lokuta na cin abinci in ka bar zikiri ko sujada ko ruku'i ko sallah kana cin abinci to ka gaza a ubudiyya a bautan Allah saboda Allah in ya ce ya halice ka dan bauta to yana nufin ne kowanne lokaci tun daga ranar da aka haife ka kowanne lokaci ya kasance ko kana sujjada ko kana rukuni kana cikin bauta shi yasa malam kasim a sirarsa ya gaya mana an haifi manzo sallallahu yana faduwa me yace ya mana yana faduwa ai sujjada ne domin shi ya cike ubudiyya yana fitowa duniya kawai ya fara ibada wanda ibadan nan daidai da sakan daya kiftawar ido bai gushi ba yana bautawa Allah har zuwa ranan da yayi intikali ila rafiqil a'la domin haka ne ya cike ibada ɗari bisa ɗari saboda haka manzo yana ibada a kwance ba bacci yake ba yana ibada a farke in yana cin abinci ma ibada yake a harshe da zuci in yana shan ruwa ibada da harshe da zuci kowanne lokaci to saboda haka duk awoyi ashirin da hudu idan ka kasance cikin bauta ɗaya daga cikin nau'o'in abubuwan da ake ce ma bauta to wannan shine ka ciki abin da Allah ya faɗa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to idan muka duba wannan shine ka duba kai awa nawa kake da shi na ibada cikin awa ashirin da da Allah in aka ware khamsu salawat wanda duk lokaci baya wuce kabawa minti biyar biyar ka ƙure iya sallah ka ba da minti goma goma in minti goma goma ka bayar har da azkarun da za ka yi bayan sallah bai wuce kana da minti hamsin ko awa ɗaya ba a cikin awoyi ashirin da hudu Allah ya ce ka yi bauta awa ashirin da hudu kullum awa ɗaya kawai ka ɗauka awa ashirin da uku ka zubar da ubudiyya kaga kenan ka ɗauki kashi ɗaya cikin ashirin da hudu a ubudiyya kenan baka isa a ce maka abdullahi ba kashi ɗaya cikin kashi ashirin da hudu ka ɗauka sai ka dau 24 gaba ɗaya awa 24 kana ibada sai a ce maka abdullahi saboda haka kowa yana da wani fasentin ne cikin wannan suna mai girma wanda yake da cikakke mi'a silmi'a 100% shine khairul bariya imamul mursalina wanda Allah da kanshi ya bar mishi da wannan suna yace wa innahu lamma qama abdullahi ku duba annabi nuhu alaihi salam me Allah yace akan sa innahu kana abdan shakuran yace ya bambanta shi da wadancan ibadun amsalukum shi anan da aka ce abdan sai aka hada da sifa ya zamanto ya aka ce abdan shakura abdan shakura maimakon a ce abdullahi sai aka ce abdan shakura amma shi manzo sallallahu alaihi wasallama wa innahu lamma qama abdullahi wanda yayi kusanci da ma'aiki a ibada shine annabi isa alaihi salam annabi isa alaihi salam shine wanda farko ma fitowar shi yace inni abdullahi haka yake inni abdullahi atani alkitaba wa ja'ala li nabiyya domin haka ne idan muka karanta tarihin waliyai manya manya sufaye da suka gabata to za mu zo mu raina kanmu za mu samu wani kullum wurdinsa shine ya yi saukan ƙur'ani kafa ɗaya wannan wurdinsa ne aka ce wurdi ba abu ne wanda wata ran ka yi sauka wata ran babu ba kullum sai yayi saukan qur'ani ka fada daya kai akwai wani ma kullum sauka bibbi yake ɗaya da safe ɗaya da yamma shine lazimi shi akwai wanda kuma kullum sauka furfudu yake yi sauka biyu da yamma biyu da biyu da safe biyu da yamma ko biyu da daddare biyu da safe da rana akwai wanda ma yake sauka shida shida kullum har ma al-Imam nawawi a cikin al-Azkar yake cewa akwai Ibn al-Katib as-Sufi kullum yana sauka takwas takwas a matsayin wurdi ji abin da aka ce maka a matsayin wurdi kullum sai kai ba fashi zai sauka fudu da rana sauka fudu da daddare wanda al-Imam nawawi yake cewa ba mu samu wani da ya kai shi yawan saukan Qur'ani ba a tarihi iya iya sanin mu wannan kawai wurdin shi na karatun Qur'ani kawai za ka samu su sufaye kullum suna rakawoyi ɗari da hamsin hamsin akwai masu yin rakawoyi ɗari ɗari akwai masu rakawoyi ɗari uku uku kamar da imamu junaidu yake yi ya yi rakawoyi ɗari hudu da rana ɗari uku da daddare kullum rakawoyi na shida ɗari bakwai bakwai yake yi yana da wurdi kuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dubu talatin talatin kullum sannan kuma shi a kullum wayewan gari yana da azumi a ranakun duniya shi rana biyu ne kacal baya azumi ranar idin layya da idi na azumi saboda haka duk sauran ranaku yana da azumi imamu junaidu kenan da kuke ji wanda ibn kafir a al-bidaya wa nihaya yake cewa saboda waɗannan wurdai nashi Allah subhanahu ta'ala ya buɗe mishi ilmin muka na hisiyan ya wuce kowa ma'anawiyan ya wuce kowa haka imam abu hanifa a an rawaito a wajen shi ya yi sauka ya yi sauka ɗaɗɗe dubu saba'in a rayuwarsa saukan Qur'ani dubu saba'in ba dubu ɗaya ba dubu saba'in wanda ya yi saukan Qur'ani ya yi saukan Qur'ani dubu bakwai yana kwance a kan gadon rasuwansa dubu bakwai da ya yi rashin lafiya ya ga cewa ba zai iya tashi ba ba zai tashi ba a wannan rashin lafiya to sai fara karatun Qur'ani gabanin ya rasu ya yi sauka dubu bakwai adadin kuma saukan da ya yi a rayuwarsa gaba ɗaya dubu saba'in shi ne abu hanifa wanda kuke jin sunansa ba a banza ba ne haka ka duba tarihi imamu malik imamu shafi imamu ahmad wurje-wurjensu haka ka duba na baya waliyan wannan zamani da muke ciki irin su maulan mu ibrahim iyas irin su sheikh muhammad jibril mazul ma'arif ka duba tarihin su daga irin ibadun da suke yi Sheikh Muhammad Ibrima radiyallahu ta'ala anhu da rubutun hannunsa a rubuce aka ga cewa yayi saukan Qur'ani dubu talatin sauka sai ibada a rayuwarsa ba wai sauka kai saukan Qur'ani a baka naira ɗari biyar ko dubu ɗaya ba shi kenan au ko kuma kana da wasu bukatu bari ne sauka Allah ya biya mun bukata ba irin wannan saukan ba wannan sauka niyya ba ta zaman to khalisa ba ba sauka ba ce ta ubudiyya sauka ce ta su'ali na roƙon Allah na roƙon Allah ba irin wannan ba sauka ta ibada dubu talatin a rayuwarsa salatai kuwa salatul fatihi inda salatul fatihi an mata baki ne magana ce za ta buɗe baki ta yi magana a kan maulanmu Sheikh Muhammad Ibrahima saboda ana cewa da wuya da wuya a samu wanda ya yi wa salatul fati hidima wanda ya karanta ta tsantsa a samu irin maulanmu Sheikh Muhammad Ibrahima wanda salatul fati yayi ta yayi ta yayi ta har ma'aiki alaihi salatu wasalam yayi zuhuri ya fito a zahiri ya fito ya gaishe wanda ko ba komai ka duba littafin jihad farih to za ka san eh lalle an yi wa salatul fatihi hidima an roki Allah da salatul fatihi an yi tawajjuha da salatul fatihi an yi tawassuli da salatul fatihi to saboda haka a hadara ta ubudiyya idan ka zo ciki to nan ne gunda duk wani mai himma zai zamanto kasa lalle kamar yadda malam namu yake fada yace duk yadda ka zamanto mai ibada to lokacin da ka mutu ka je lahira sai ka raina kanka sai ka raina kanka abin da yasa zaka zo ka raina kanka sai da aka yi tufaye guda biyu wanda al-imam Abdul Qasim al-Kushairi cikin littafin shi ne daraja risalatul kushairiyya ta sufanci yake cewa waɗannan sufaye guda biyu sun zo wani gari suka ga wani attajiri sahihi karimi mai kyauta sai da ya fito da dinarai dubu arba'in a gabansu ya raba ta inda za ka san yawan wannan kuɗin nisabin zakka dinari ashirin ne haka ce kudinka ya isa zakka dinari ashirin dinari ashirin canjin shi a bana shi ne naira dubu ɗari bakwai naira dubu ɗari bakwai da talatin da wani abu shi ne dinari ashirin to in ka kuma aka ce ma dinari dubu arba'in nawa ne a gaban wayannan sufaye wannan attajiri safiyi karibi ya rabar da ya yi sadakan dinarai dubu arba'in sai waɗannan tsubaye suka tsure suna cewa a mu muna ai muna cewa muna aikin alkhairi muna bauta tun ba mu je lahira ba mu ga wani wanda ya ci mu to in muka je lahira magabata masu ibada nawa za mu zo mu ga waɗanda suka tsere mana sai ɗaya ya ce da ɗaya me ya kamata mu yi ne sai yace mu karasa wannan kauye mu yi dan rumfa mu maye gurbin sadakar da wannan yayi yace da me yace kowannen mu yayi raka'a dubu arba'in arba'in saboda haka wai gashi nan ku sallan asuba fa a tashi karfe biyar kafin minti ashirin kiran sallah ko talatin kai dan salatin ka da istighfarin ka wannan ya gagare ka zaka kwanta kai ta bacci sai karfe shida ko shida da rabi zaka tashi kai sallah asuba ba wai ka tashi tsakar dare ba ko ka tashi karfe uku ko karfe hudu ba ma kawai iya ibadar da aka san ka da ita shine kawai kamsu salawatu wanda muka ce duk baya wuce minti hamsin ko awa daya to su waɗannan suka ce kowannen mu ya yi raka dubu arba'in arba'in ba nan yana ji da dinari dubu arba'in ba to mu kuma mu yi raka dubu arba'in arba'in ɗayan gabanin ya ƙarasa hanjinsa suka tsintsinke sai ya faɗi ya mutu ɗayan kuma yana ƙarasawa a sujjada ya mutu saboda wahalar aiki haka ake ubudiyya to saboda haka a gaskiya matasa kai ba ana maganan matasa ba umuman gaba ɗayanmu idan muka duba akwai gazawa na ubudiyya da rashin iya zuwa kusa ma da ubudiyar balle a ce za mu shiga ciki ko mu ɗauki wani fasentin daga ciki babu ma gaba ɗaya mun za mu tashi zero ne kawai especially mata mata mata waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi rauninsu yake cewa kamula kamula min rijali kathirun wa lam takmul min nisa'i illa arba amma za masu kamala masu kamala kummal kummal kummal a maza burjik yake da yawa ne duba annabawa manzanni waliyai kudubai da yawa amma a mata hudu ne kacal suka samu suka samu shiga cikin kumma dan za a gane suna da matsala hudun nan kuma karka ce wai hafsa tana ciki ko aisha ire idan su aisha ma ba ta ciki a cikin hudun khadija fatima maryam asiya su hudun nan ne kacal waɗanda inda inda mata suna samu annabta to da sun samu annabta ake saka su safin annabawa yadda Allah yake inna Allah hassafa Adama yayi amfani da istifa ya faɗi annabi Adamu inna Allah hassafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran yace da Maryam ne inna Allah hassafaki hassafaki yace mata wa kanat min alqanitina ba wa kanat min alqanitati ba mata matan manzo me aka ce musu muslimatin mu'minatin qanitatin ba aka saka su sahun mata ƴan uwansu amma ita Maryam wa kanat min alqanitin ba wa kanat min alqanitati ba sun fudu ne kacal to domin haka ibadan da mata za su yi a wata guda a zama ɗaya za ka yi wannan ibadan ka tashi a zama ɗaya a awa ɗaya sai ka yi ibadar da mata ba za su iya yin ta ba a wata guda sai kananan maganganu da gulmace-gulmace da hira da magadabiyon baki wannan shi ne harkar mata to saboda haka aljanna ne Allah ya ce wa jannatin arduha ka ardi sama'i wal ardi ko jannatin arduha samawati wal ardi aljanna guda ɗaya da kake nema gida ne wanda faɗinsa ya kai faɗin sammai bakwai gassai bakwai saboda bai ce wa jannati arduha samawati bai ce wa jannati arduha samawati wal ardu haka Allah ya ce to ka duba girman saman nan gaba ɗaya tauraro kwaya ɗaya ya fi girman wannan duniyan gaba ɗaya saboda yana nesa ne kake ganin shi dan yiti kowanne tauraro ɗaya ya fi duniyan nan girma to yaya kuma saman da aka ɗaura waɗannan taurarin yaya girman su yake saman da aka ɗaura waɗannan taurarin yaya girman su yake to haka aljannar kai kadai a ce arduha samawati wal ardi ko arduha ka ardi samai wal ardi to irin wannan aljannan ka kaddara cewa gida ne rabin fuloti an gina shi fulo da fulo da tayil ɗinsa da komai da komai a ce an kashe miliyan biyu a gidan to shekara nawa za ka yi kana neman miliyan biyu wanda zai gina ma ɗan ƙaramin gida irin wannan wahalwalu nawa za ka yi tafiye-tafiye na fatauci da jin kasuwannin ƙauye da kwana a daji da yunwa da kishirwa da rashin mota dare ya yi wahalwalu nawa za ka yi ka tara miliyan biyu ka gina gida ɗan ƙarami sannan kuma aljanna ardu has samawati wal ardu a ce zaka zo ka sayi wannan aljannar a bacci a ibadar awa ɗaya cikin awa ashirin da hudu la haula wala quwwata illa billah su saboda haka ne idan muka duba mutane a wannan zamani wato za ka yi mamaki kamar ma ba su san me ake cewa aljanna ba kamar ma ba su san da wanne irin ibada ake neman aljanna ba especially samari maimakon a ce a yau kana salatul fati dubu goma sha biyu akalla kullum banda karatun qur'ani wurdinka na karatun qur'ani banda azumin da zaka dinga yin duk alhamis dukkan litinin tana da wurdi a komai a karatun qur'ani in baka yi sauka kullum ba ma a ce kana karanta izu ashirin ashirin ina laifi kwana uku ka yi sauka wai ba wai yau ka yi gobe ba za ka yi ba a matsayin wurdi kawai izu ashirin ashirin kullum za ka karanta idan yau baka karanta gobe za ka karanta izu arba'in kai kaza ya karama wannan wurdinka kawai a qur'ani me kake yi wurdinka a salati a kalla salatul fati dubu goma sha biyu adadin da shi ibrahim ya ya bayar sai duk wani mutumin da yake da aure yana yana kaunar shafi ibrahim ya yace kaunarsa ba za ta tabbata ba sai in yana salatul fati dubu goma sha biyu shi kullu sai aukin karanta diwani sai aukin da'awar son shi ibrahim iyas sai aukin lika bac ko foto na shi ibrahim iyas amma salatul fati dubu ɗaya ba ka iya yi kullum wanda shi yana ce maka inda gaske ne kai salatul fati dubu goma sha biyu kullum mu zamo muna tare da kai eh haka a ce azumi duk litinin duk alhamis baya yanke maka kana yi ba wai wata ran wata ran ba baya yanke ba a duk wata ibada da za ta ibada kai kana da wani wurdi a ciki wanda kullum sai ka yi shi shine wanda manzo sallama a cikin hadisi da ake cewa hadisu zil zil arsh sab'atun zilluhumullah yawma la zilla illa zillu wannan hadisi yake cewa yake cewa wa shabun yake nasha'a fi ibada matashi wanda shi ya taso a cikin ibada lokutansa zikiri ibada karatun qur'ani yabon manzo shine ayyukansa wannan yana ɗaya daga cikin waɗanda suke ƙarƙashin inuwan al'arshi a ranar da babu wani inuwa sai inuwan al'arshi to saboda haka a gaskiya dole ne mu tashi mu dawo wannan hadara ta ubudiyya hadarar Allah mu zo mu zamo ɗaya muke da kare ya zamanto ɗaya muke da alade ɗaya muke da tsuntsu ɗaya muke da gadangare ɗaya muke da bishiya ɗaya muke da komai da komai mu zo mu haɗu a wannan hadara ta ubudiyya inda ba a bar kowa ba domin idan ta ki shiga ƙarƙashin wannan hadara tau'an to za ta shiga ƙarƙashin wannan hadara karhan kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ya faɗa wanda za ka zo kaga Allah subhanahu ta'ala yake cewa ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وذلالهم بالغدو والعطاء abin da yake sammai da gasai gaba suna wa Allah sujada ko a sanin su ko ba a sanin su ba kai inuwan su ma yana wa Allah subhanahu wata'ala sujada arne baya wa Allah sujada da goshinsa bai sani ba inuwarsa inuwarsa yana wa Allah sujjada yana wa Allah ruku'u shi yasa yake wa bilaluhum dan wa bilaluhum kuma bil huduyi wal afa to saboda haka dole ne mu tashi mu himma idan ka karanta wani littafi da ake cewa iqadul himam sharhi na ne na hikam ibn ata'illah to za ka zo ka raina kanka ba za ka iya sa kanka ma cikin musulmai ba ma za ka iya cewa an yama mu musulmai ne an yama ma mu musulmai ne ma tukuna balle a zo maganan mumunai balle a zo maganan sufaye ana da'awa cewa ni sufi ne eh to saboda haka dole abin ba harka ba ta da'awa aiki da kake wannan shi to a ƙarshe saboda lokaci kuma za mu ƙara gayyato malam ƙafi domin ya ƙara sar mana da sirar da ya fara idan bai gaji ba karshe muna jan hankalin matasa bayan wannan harka ta ubudiyya da ibada a rage shirye da shiririta a koma a yi karatu a koma a yi karatu iyayenmu da kakanninmu da muke ji da su muke tunkaho da su muke ta lillika fotunan sunan to mu sani cewa kyautan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ya raba musu wai shi yanzu ba a rabarwa ne ba a samu ne eh wai yanzu a wannan zamanin ba zai yi a yi wani ya zamo kamar shi ibrahim ya bane ko kuma shi kenan shi ibrahim ya irin sa din ya kare eh shin a irin wannan zamani ba zai yi a yi wani kamar zul ma'arif bane ko kuma wani ya yi ibada ya tsoraci Allah ya kai matsayin irin na zul ma'arif kawai ya riga ya kare eh to saboda haka ai wasu ayyuka suka yi na takawa na zuhudu na hidima wa al'umma suka zamo zulma ari sai suka zama to inya sahibul faida to saboda haka a hai in a wannan zamanin inda za a samu wani tun yana matashin shi ya dinga karanta tarihin sheki girma me yayi su me yake ya dinga kwatantawa yana yi ya dinga bincikan tarihin ibrahim me yake yana kankani me yake yi wanda irin salatai yake yaya ya so ma'aiki ya dinga kwaikwayo to da Allah gabanin ya cika shekara arba'in sai ka ga cewa an yi sabon shai Ibrahim na an dauki wannan makami na zausiya an bashi wa ma zalika ala Allah bi aziz inna zalika ala Allah yasir inna zalika ala Allah yasir ko ayi wani sabon zulma arif shi ma duk ba daina raba wannan kyauta ba saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi al'ummarsa ba san farko ne ko ƙarshe ne ba in aka yi wani waliyi babba aka yi wani wani kutubi babba sai a ce kai wannan ba za ka kare irinsa ba sai a yi wani kutubi wani waliyi wani fardu wanda wancan na bayan da ake magana ya zamanto kaman ba a yi shi ba kaman ba kowa ba ne yanzu zamanin su junaidu wa yake tunanin za a samu wani kaman junaidu ne eh zamanin su ibnu arabi a sufi al-hatimi ne al-futuhat al-makkiyya wanda inda zan dauko tarihin sa ina baku za ku yi mamaki ibnu arabi kanshi ya shiga khalwa ya shiga khalwa ya shiga khalwa baya ga irin sa kawai yace a nuna masa barzakhiyya a nuna masa duk makaman da suke duniya na waliyai wanda suka wuce na baya wanda suke tare a zamaninsu da waɗanda za su zo duk in ya duba haskensu da irin makamansu baya ga irinsa baya ga mai kama da shi to sai ya dawo yana ce ya ke tunanin cewa to ai ai to ya kore makami na wilaya ai ba za iya samun irinsa ba shi kanan yana cikin wani kalwarsa sai aka nuna mishi makami na katniya akwai katniya na kaf akwai kuma katniya na ha aka nuna mishi katniya ha ya ce wani irin makami ne katniya wanda shi bai taba ji ba bai taba ganin sa ba ko sunan bai ji ba balle ya nema ko sunan bai ji ba balle ya nema ya riska ya kadar to he ya shiga fa kalawa kalwa ya shiga domin ya san wannan makamin katniya menene me ake nufi da shi ya shiga ya shiga aka ganar da shi abin da ake nufi katniya wani waliyi ne Allah subhanahu wataala da ya yi shi tun azaliya he ya ɓoye shi ya ɓoye shi ya hana a san shi wani makami ya hana a sani saboda kar ma a nema da ya san wannan aka nuna masa katiniya in takaita muku magana to shine sai ya yi ƙoƙari ya ga cewa shin zai yiwu ya zama wannan wannan waliyin ya buga ya buga ya buga aka tabbatar masa ba duk irin ibadar da za ke ba kai saka zama wannan waliyin ba to shine sai ya nemi alfarma guda ɗaya a nuna masa shi sannan a nuna masa zamaninsa a nuna masa ariyan da zai zo ya bayyana alfarman da ya yi saboda harka harka irin ta Allah duk wanda ba a yi shi ba ma an yi shi duk zamanin da bai zo ba ma ya zo ya zo shi ne aka ji shi kashafi daga sura ta maulan mushak ahmad tijani aka ji shi kashafi ya ga bi'arsa da inda zai zo ya yi zuhuri zai zo ya bayyana aka mishi kashafi sai aka nuna mishi alamomi shi ne ka je ka gaya wa kowa shi ne ibn arabi alhatimi a sufi sai zo ya rubuta littafinsa mai suna anka'ul maghrib maghrib din shi ne inda sheshe ahmad tijani ya bayyana lokacin an ce maghrib ana nufin tunusiya tunusiya tunis da algeria da murtaniya da maroko da tunis, tunis algeria murtaniya maroko wasu suna hadawa da libya waɗannan ƙasashe guda biyar su ne ake ce musu makar a lokacin to shi kuma shiɗa matijani sai ya bayyana aka haife shi a algeria garin ai zamani kun ga yana cikin magrib ya zo ya rayu kuma a maroko shi ma yana cikin magrib an ka'ul magrib abin da yasa ya sa wannan littafi suna an ka'ul magrib an ka din wani wani tsuntsu ne wanda saboda karancinsa a duniya masana dabbobi suna cewa ƙarya ne babu wani tsuntsu da ake cewa an ka babu shi saboda in akwai shi ina yake a ina yake saboda karancinsa ba shi da yawa saboda akwai jinsi wani jinsi zaka ga da yawa yanzu kamar shanu duk inda ka je duniya zaka ga akwai shanu akuyoyi duk inda ka je zaka ga akwai akwai akwai akuyoyi kamar yadda wani yake cewa duk lungun da ka shiga duniya zaka ga abubuwa guda biyu zaka ga akuya kuma zaka ga makulati abu biyu ko ina akwai shi to saboda haka to wannan tsuntsun kaɗan ne a duniya Wataƙila ma a nigeria ma gaba ɗaya ma babu ko ɗaya Wataƙila ma afirka ta yamma ma gaba ɗaya ba wannan tsuntsun kwaya ɗaya saboda ƙarancin wannan tsuntsun wanda larabawa sun ambaci sunan wannan tsuntsun cikin waƙi-waƙinsu cikin maganganunsu to da aka zo zamanin to yanzu a ina yake tsuntsun wa ya taɓa ganinsa wasu ke cewa kai babu wani tsuntsu da ake cewa an ga saboda nudurarsa karancinsa to shi ne shi kuma ibnu arabi to sai ya ce an ka'ul maghrib ya sifanta shehu mushira matijani da wannan tsuntsu saboda karancin irinsa a waliyai yadda har za ka iya cewa ma ba irinsa kamar yadda ake cewa babu wani tsuntsu da ake cewa an kawo bakai to saboda haka himma ce kawai ake bukata bacci da daddare a rage ko ma a daina yin sa gaba da dole ne ya kayi bacci dole ya kayi bacci shi gangan dan adam gangan jikin dan adam din nan babu wani abu dole da ake a cikin sa babu shi cin abinci da ake ganin dole ne he ka ci ka sha za ka rayu za ka yi tirenin ɗin kanka da halwa halwa da riyada ka daina cin abinci eh kamar da manzon sallama yake cewa law mudda li sha'ar la wasal a wata riwaya yake cewa law mudda lana sha'ar la wasal mu da ake ganin ne yake ni da ake ganin ne yake ba dole ne he na ci na sha ba zan zauna wata ban ci ba ban sha ba ba wata sulba ma ma'aiki alaihi salam in ya dawo malakiyarsa to shi kenan ba shi ba sa tare da shi kamar da malaiku ba sa ci ba sa sha ba dole ba ne ka ci ka sha balle bacci to domin haka ana so ne a irin wannan zamani a samu matasa ma wanda suka iya ɗaukan adadi na salatul fati na kutubaniya ba ma na dubu goma sha biyu da muke magana kai ba a ce an samu wani matashi kullum yana salatul fati dubu arba'in arba'in ya yi shekara goma a gani sai an yi wani sabon gausi a duniya to saboda haka ba a daina raba makamai ba himmominmu ne suka rabu sai aka daina ba mu to zan takaita a nan وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الحمد لله الحمد لله ذكر عليك نعبد